الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata hudu ga watan hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar ne ko biyar ga watan hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida hijira annab sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ashirin da shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na goma a cikin wannan sura mai albarka na suratu tauba wanda idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 66 fadin sa Allah madaukin sarki la ta taziru qad kafartum ba'da imanikum inna fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifa bi annahum kanu mujrimin haka ne na'am tayyib yau zamu tashi aya ta 67 al-munafiquna والمنافقات بعضهم من بعض بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله يتشيغ بدا بيان المنافقين كن سندا من تن أسلي منا مغانا ني أكن صفوف المنافقين أتشين ونن سورة yadda take ta tona musu asiri Allah madaukin sarki yake cewa almunafiquna wal munafiqatu munafikai maza da munafikai mata ba'aduhum min ba'd sashin su suna tare da sashin su ma'ana su din daga bangaren junan suke abinda ake nufi innahum ala dinin wahid suna kan addini ne guda daya wasu malaman suka ce ba'dun min ba'd amruhum wahid al'amarin su kwaya ɗaya ne sun haɗu akan munafurci ya muruna bil munkari kullum munafiki aikinsa umarni da munkari almunkar anan suna umarni da shirka suna umarni da ma'asiya saban Allah wayan hauna anil ma'ruf kuma suna hani akan yin imani da Allah da kuma yi wasa da'a al-ma'ruf sanannen abu mai kyau a shari'a wa yaqbiduna aydiyahum suna rike hannayensu anis sadaqati wal infaqi ba sa son sadaka ba sa son ciyarwa fi sabilillah nasullaha fa nasiyahum sun bar Allah Allah ma ya bar su kalman nasu anan tana nufin taraku nasullaha ai tarakullaha fa nasiyahum da suka bar Allah Allah ma ya bar su ba wai za a ce sun manta Allah Allah ya manta su ba ai ba a danganta mantuwa ga Allah ai tawaya ce wannan tarakahumullahu tabaraka wa ta'ala Allah ya watsa kashin su yayi banza da su bai ba su dama suka yi imani da shi ba innal munafiqina humul fasiqun lallai munafikai ku sune fasikai to kun ga anan gurin aya ta nuna mana sifofin munafukai da yawa na farko dai suna son junansu a tsakaninsu suna kan ra'ayi ɗaya duk inda munafuki yake to yana goyon bayan ɗan uwansa munafuki duk inda munafuki yake to yana taimakon ɗan uwansa munafuki idan har munafuki yana taimakawa ɗan uwansa munafuki kai me yasa baka taimakon dan uwanka musulmi ka duba fa cewa ya Allah ba'du min ba'd sashin su suna tare da sashe nan ala dinin wahid suna kan addini guda da ra'ayi daya amruhum jami'an wahid al'amarin su gaba ɗaya guda ɗaya ne amma kai da ɗan uwanka musulmi kuna faɗa kullum nema kake ka kifar da shi so kake ka samu abin da za ka aibanta ɗan uwanka ya samu aiki kana masa baƙin ciki ya rasa wannan aikin kana mai bita da kulli su wannan haɗari ne kwarai da gaske sannan Allah ya ce ya amuruna bil munkar asali duk abin da muka sani shine sifofin muminai na kwarai ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna anil munkar su kuma wannan the reverse is the case ya amuruna bil munkari wa yanhauna anil ma'ruf suna umarni da mummuna me kun su umarni da kyakkyawa a'a bil munkar suke umarni suna umarni da mummuna suna kuma hani akan kyakkyawa idan baka fahimta ba duk mutumin da kaga yana fada da umarni da ake yi da gaskiya yana faɗa da gaskiya mana yana umarni da ƙarya kuma yana hana a yi umarni da gaskiya to yana da kyakkyawan wato alama ta munafurci alama ta hakika cewa wannan mutumin munafiki da wanda kuma yake umarni da munkari mummunan abu ya zauna shi kuma akan wannan yake kira a yi ana cewa kar a yi barna kar a yi barna shi kuma barnar yake kira ma a yi dan barna ne dan ta'adda ne dan fasadi wannan sifa ce ta munafukai ga ruwa tsiya wa yaqbiduna aydiyahu suna rike hannunsu ba sa son bayarwa mai da makaranta da ku satin da ya wuce idan sun ga bayan bayan Allah na kwarai sun bayar da sadaka idan an ba da kaɗan sai su je su soka su ce ka amma wannan gaskiya marowaci ne dan wannan abin zai bayar idan an bayar mai yawa kuma su je suna suka ce ba dan Allah aka bayar ba alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhudahum fa yasqaruna minhum suna sukan mutane masu bayarwa shi tsayar munafiki kenan shi bai zai bayar ba amma in ka bayar kuma sai ya suka in ka bayar kadan ya ce ka bada kadan in ka bada mai yawa ya ce ba dan Allah kai ba sannan kuma ba sun bar Allah eh da mai da wannan ɗabi'a ai ya bar ubangiji to kuma su ma din Allah ya rabu da su lalle waɗannan su ne fasikai na haƙiƙa to sai Allah ya ce mai kuma akan munafikan وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
وعد الله المنافقين والمنافقات للي الله يأي القوري منافقين ماذا منافقين ماتا wal kuffara da kuma kafirai ina so ku lura da wani abu nan hikimar qur'ani sai da ya fara kiran munafikan sai ya doro kafirai a bayan su Allah ya yi alkawari ga munafikai maza Allah ya yi alkawari ga munafikai mata ana cewa mata dan a cikin matan mu akwai munafikai yawa kar a dauka in an ce munafikai munafikai ana nufin maza ne kawai la har cikin mata akwai su duk wacce ta sifanta da wannan sifa din to ta zama cikin munafikai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ayatul munafiq salat ayoyin munafiki alamar munafiki uku ne idan haddasa kazab inda ya zo zance ƙarya ya ta ƙarya wa idan wa'ada akhlaf kuma idan ya alkawari sai ya saba duk mutumin da kaga baya kiyaye alkawari ka ji tsoron sha'aninsa in dai ya yi alkawari alkawarin Allah sai ya karya shi wa iza tumina khan idan an ba shi amana kuma sai ya ci amanan nan ba sa iya rike amana ko ta magana ba sa iya rike amana ko ta dukiya ba sa iya rike amana ko ta abokantaka ba sa iya rike amana ko ta makotaka ba sa iya rike amana ko ta kungiya ba sa iya rike amana duk abin da za a zauna da munafiki in dai a ce wannan abun amana ne a ba shi ya rike wallahi sai ya tozarta ga ƙarya ga cin amana ga karya alkawari a wata riwayar manzo Allah ce duk wanda ka ganshi da waɗannan sifofin ko ɗaya daga cikin waɗannan sifofi to kana munafiqan khalisan tacaccen munafiki ne mai rijista na hakika to kaga wannan akwai abun tsoro kwarai da gaske Allah ya kiyaye mu to da munafukai maza da munafukai mata da kafirai duka Allah ya musu alkawarin nara jahannama khalidina fiha wutar jahannama kuma suna masu kaddara mu dawama a ciki hiya hasbuhum wannan wutar jahannama hasbuhum ta ishe su kafiyatuhum jaza'an ala kufri ta ishe su zamanto wato sakayya ne ga kafircin su wala anahumullah Allah ya tsine musu ab'adahum min rahmatih kuma Allah ya nisantar da su daga rahamarsa walahum azabun muqim munafikai suna da azaba tsayayya in an ce muqim ana nufin dawwamammiya kullun suna cikin azaba innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء wannan sifar munafukai ne Allah ya ce munafukai suna yaudar ubangiji bayan waɗannan sifofi Allah kuma yake mayar musu da yaudarar kansu idan sun tashi sallah shegiyar kasala munafuki baya son sallah a tsawaita ta kuma sallar a gaji yake yin ta daman ba dan Allah yake ba darriya yake yi shine kamu kusala yura'unan nasa gariya ka duba fa dan Allah yake kuma yana yi dan a san yana yi wala yadhkuruna Allah illa qalila sannan kuma ba sa kiran Allah sai kadan munafiki bai damu da zikiri ba ya zauna shi kadai yana ambatan Allah ya ai bai daba da ambatan Allah in kaga yana yi dan ku gani ne ga raba kafa na bayna zalik su ba can ba su ba can ba la ilaha ula ولا إلى هؤلاء سوبا تنبا سوبا تنبا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله تللي منافقين سنة تكين واتو أينهم واتو كركش متجهنم أو تجهنم ما سنة كركشين سنة كسر ولن بذاك تبسام ميتي مكام سبا ولن تجد لهم نصيرا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا سنزو قرن النبي صلى الله عليه وسلم سيسيامن شيدا كيما زان الله ني والله يعلم إنك لرسوله الله ce yau ai daman shi Allah ya san kai manzansa ne ko munafiki ya ce kai manzansa ne ko bai faɗa ba shi Allah ya san kai manzansa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma Allah ya shaida cewa waɗannan munafikan makaryata ne ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah ga riko da rantsuwa ta ƙarya su mayar da wannan rantsuwar ta su garkuwa don su toshe hanyar Allah munafiki malam sai ya tsiri maka rantsuwa wallahi tallahi billahi azim la ilaha illa huwa na rantsi da Allah la rantsuwa fa ya ta rantsuwa idan yanka ma rantsuwa sai gaban ka ya fadi amma kuma munafiki ne ƙarya yake shine ittakhadhu aymanahum junna sun rike rantsuwar su ya zama mai junna garkuwa gare su su toshe hanyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce tir ya munana abin da suka kasance suna ainihin aikatawa zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubin fahum la yafqahun suka ce sun yi imani suka kafircewa Allah Allah ya jimke zukatan su ba su fahimta Allah ce wai za ra'aitahum idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannada idan ka gansu jikinsu zai burge ka munafiki in ka gan shi bai da wata illa wai a jiki ko ka ce bai damu da tsafta ba ko ka ce a'a za ka gan shi duk abin da ake na sifa na kamala yana da shi yadda suke bala'in ɗaukar hankalin mutane kenan komi na kamala suna shiga su yi shine to waje buka ci samu bayan wannan ga iya magana wani lokacin wa in yaqulu tasma'a li qawlihim insha Allah in dai za su yi magana kuma sai ka ji abin da suke faɗa ga ka annan kushubun musannada za ka saurare su in suna magana idan munafiki yazo yana yanka magana sai ka ji ya ɗau hankalinka wallahi kai ka ce wani itace ne a jingine ko azara ce a jingine saboda nutsuwar da yake yana bayani duk wannan sifofi ne na munafukai Allah tabaraka ta'ala yake ba da labari yasa sun yi abubuwa da yawa munafukai na barna wakilan kafirai kenan yan ciki kenan boyayyu kenan mabarnatan ciki kenan yan ta'addan ciki su yi ta tsiya suna ta'addanci suna barna ku ta gani ana cutar da ku ba ku san daga ina ba ashe su ne suke zuwa su sa cutar da ku su karɓo kuɗi su lale su cinye kawai a zo a yi muku illa ga tsoron kada wani abu ya sauka ya faɗi a kansu ya samu na kulla hatin alaihim duk wata tsawa idan ubangiji ya suna tsammanin dai kamar a kansu za ta faɗi saboda sun san su kansu ba su da gaskiya shine ya samu na kulla hatin alaihim Allah ce humul adu fahzarhum waɗannan su ne makiya fahzarhum ka ji tsoron su ka kiyaye qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka in ji Allah anna yi ufakuna yaya ake juyar da su وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون idan aka ce ku zo annabi ya neman muku gafara a wannan barna da kuke yi sai su juyar da fuskarsu shine haka ba sa so lawau ru'usahum wa ra'aytahum yasuddun wa hum mustakbirun zaka gansu mutane ne waɗanda suke kokarin toshe hanyar Allah ga girman kai a tattare da su kuma kaji duk kuna jin sifofin suna fitowa ko alkibru girman kai wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum shine can muka karanta in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum ko ka nemo musu gafara ko kada ka nemo musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba kafir da wannan aiki na munafurci Allah kiyaye هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا غازغا a cutar da annabi su ne masu cewa kakku yadda ku rinka ciyar da waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku daina taimaka musu har sai sun baje su gudu su bar muhammadu ma'ana suna hana a taimaki addinin Allah idan an zo za a ba ce kai rabu da su kakka ba su da Allah yanzu wannan magana watakila ta baka mamaki malam a cikin yan uwanka musulmi akwai wanda wallahi ba sa so su ga ana taimakawa addinin Allah kwarai da gaske ba sa so alhaji za ka rinka kashe kudinka akan waɗannan mutane kuma da su da Allah ka je kai harkarka su hana a taimaka su kuma za su taimaka ba amma kuma su hana a taimaka wani ya samu wani yana kokarin taimakawa wani masallaci sai yake ce masa yanzu kai yadda dukiya take da wahalar samuwa a wannan zamani yanzu kai kake zuba kuɗi a wurin nan waɗannan mutanen kake kashe wa kuɗi kai ba ka san yadda ake wahala kuɗi ba ka rabu da su da Allah su je su ƙara da kansu in za ka ba su kakka ba su da yawa wani kuma cewa ke ai in sun zo nema kakka ba su da yawa kaɗan za ka ba su ka ba su kaɗan ka rabu da su duk akwai masu faɗa kuma su ne suke bita da ƙullin munafukai idan wani yana taimakon addini sai a je a mai sharri kamar yadda yanzu ina abin da ke faruwa da yawa a ƙasar nan an kama mutane an wulakanta saboda suna taimakon addini yi ce ai su suke taimaka 'yan ta'adda wai mutum ya je taimaka a gina masallaci ya taimaka a gina makaranta ya taimaka wa marayu ya taimaka wa mabukata wai dan taimakon addini wannan dan ta'adda ne kisa yanzu zamani ya kawo mu lokacin da wasu suna suna ba da taimakon amma suna jin tsoro ma kar a faɗa ba wai fa tsabar ma tsoron Allah ba a'a tsoron mutane duk Allah kar ku ce ni na bayar kar ku faɗa duk Allah kar a rubuta sunana kawai a sa wani bawan Allah ba wai fa ikhlasi ba fa a'a yana jin tsoron kada a ji sunansa cewa shi yake bayarwa a sa shi a gaba a yi kaza a yi kaza wataƙila in yi odar kaya a je a tsaye da kayan a ce ai wannan suna ce masu taimakon musulunci wallahi ka a rubuta sunana don kada sunana ya je wajen mutane suna jin tsoron kafirai wannan shine abin da yake samun mutanen waɗanda suke da matsayi a kujeru manya-manyan kujeru na gwamnati mutum ya ce wai shi ba zai iya taimakawa addinin Allah ba yana tsoro kana tsoron wa su fa'in sun samu sai sun gayyato 'yan uwansu dangin su su taliban miliyoyi suna aikawa a coci-coci ana ta yin aiki wani musulmi ne yana rike da wata kujera akai akai akai ya taimaka ya bada gudunmawa ya ke bayar yana tsoro sai aka tashe shi da kudura aka kawo wani wanda ba musulmi ba yana zama iya shekarun da zai gina wani guri ka ta fara wurin bauta na coci da da makaranta katuwa ya gayyaci mutane da musulmin da wanda ba musulmi ba ya ce ku zo maza a yi taron buɗe wannan abin aka zo aka yi taron aka yi ta tafawa ana ta ɗaukan hoto babu ruwansa baya jin tsoron kowa amma yau musulmi yana jin tsoron ya bada taimako fi sabilillahi saboda kar a ce shi tero ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda amerika ta hana taimakon addini akwai sanction akan masu kudi kwarai kuwa ba ku da labarin money laundry ba a fita da kudi a da ai ana kasashe na larabawa saudiya ne ita ce dama a duk duniya babu kasar da ke taimakon addinin musulunci irin saudiya mafi rinjayen masallatan da suke amerika kasar saudiya ta gina su sun gina masallatai tafka tafka a cikin amerika ba za su ibo ba sun gina a ingila sun gina a sauran kasashe a faransa da ina ne duk kasashen saudiya da amerika ta ga wannan abun saboda munafurci dama su ne tushen munafukai suka ce an hana turo kuɗi daga wata ƙasa a kai wata ƙasa don wani wai aiki na addini ko na ba an hana eh kowa a basu je su yi wa kansu da kansu ba shi ne yanzu kuka daina ganin ana gina tafka-tafkan masallatai kwarai kuwa da za ku rinka ganin ana gina masallatai kamar an ɗauko su daga maka an kawo su saboda kudin ake turowa ana yi amma yanzu ina an hana amerika ta hana kudinka kana kana tura kana zuba kudi a banki sai sun gani ai duniya din ai an yi networking ɗinta gaba ɗaya yanzu ba ga abin da suka kawo ba suka ce wannan duk wani wanda yake ajiyar kudi a banki sai ya je ya samu bvn number ake cewa wata namba ce da za ka je ka je ka yi rijista ka sa hotonka ka sa tamfirin ka zare idanka a ɗauki hotonka abin nan sai ka je ka yi kuma dukkan wani banki da kake da shi sai ka je ka bada wannan lamba kenan ko naira daya ko naira biyu kasa a kowane account ba kana dabara kana rarraba account ba to ko naira daya kana jefawa kirin central bank za su gani su kuma suna gani za su kai wa america ta yadda in dai za ka yi ajiyar kuɗi a banki har yanzu ana dabara wani ya ajiye ya buɗe account biyar shida bakwai takwas tara goma da sauransu to yanzu bai zai yi ba in ma za ka yi din duk abin da kake da shi suna sun sani kudi fa yanzu idan za ka cira fa a cek ka ba wani kudi fa bai sai ciri sama da dubu ɗari da hamsin ba kowaye in dai cek ne za ka rubuta wani ka ce je karba ba zai yi ba tafiya nan za ka yi aya kwa sai an caje ka nawa ne kudin da ke aljihunka amerika ta hana yawo da kudi wallahi nake gani kaskanci dai gashi nan sama da ƙasa su kuma duk abin da suke so suna yi me yasa suka kawo wannan saboda sun ga kasashen musulmi irin su Bahrain irin su Kuwait irin su ina masu dukiya arzikin man fetur suna tsakin dukiyar nan ana gina makarantu ana da'awa ana gina masallatai ana da'awa ana sponsorin malamai a tura su kasashe ana tura musu albashi yanzu bai zai ba duk kuɗin da ya shiga network ana ganin sa za a bibici wannan kuɗin wallahi ko kuɗin ka ne aka kana yawan kai kuɗi banki kana sai an zo an tambaye ka haka ne ko za ka ciri kuɗi masu yawa kana cira sai manajan ma kira ka alaji aka yi kudin nan sun yawa an cira da yawa kudin ka ne fa saboda yahudanci ku duba kaskancin da al'umma suka shiga yanzu kam nan gaba sai dai mutum ya tona rami a karkashin sa ya rinka ajiyewa in barawa ya zo ya riga ka ganewa ka ci uban duka ya ɗebe kuɗin ya tafi da su to kun san me ya ja wannan maza Allah ce idan kuka bar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuka rungumi duniya kuka ce kuna jin tsoron mutuwa to Allah ubangiji tabaraka ta'ala zai sanya muku kaskanci a tattare da ku kaskanci da tozarta kuma ya sanya muku tsoron wanda bai kamata ku ji tsoron su ba yanzu ka duba american nan tana can suna zaune amma duk abin da za a yi transaction na kuɗi ko na abu wallahi sun ga dama to iya munafurci kenan rusa addini rusa addini Allah gyara mana halin Allah ya kwaɗi ya la'ance su shi yasa aka ce wa la'anahumullah innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira ayoyi da yawa Allah ya magana akan munafikai cikin alqur'ani to Allah ma bayan wannan sai kuma me Allah ya ce na'am كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم kun yi aiki kaman aikin waɗanda suka gabace ku bil'uduli an amrillah kuka kaucewa umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala falu'intum kama lu'inu sai aka tsine muku albarka kamar yadda aka tsine musu kanu ashadda minkum quwwa sun fi ku tsananin karfi batshan wa mana wa aksara amwalan wa aulada waɗanda suka gabace ku jama'a da suka yi kafircin sun fi ku ƙarfi sannan kuma sun fi ku dukiya sun fi ku ‘ya'ya yanzu ba kuna ganin kun yi kuɗi kuna da kuɗi kuna da jiragen sama kuna da an yi al'umma da sun fi ku dukiya ƙwarai da gaske sun fi ku ‘ya'ya basamta'u bi khalaqihim suka ji daɗi suka amfanu da addininsu wasu malamai suka ce bi khalaqihim ai bi dinihim ko kuma bi khalaqihim da rabansu na duniya rabansu na duniya da Allah ya ba shi suka ci moriyarsa da shahawar duniya suka yadda da duniyar suka rungume ta suka watsar da lahira fastamtatum bi khalaqikum ko kuma kuma kuka yi ci moriya kuka amfanu da ɗabi'arku ko da addininku ko da rabanku da Allah ya baku na duniya a nan ana nufi ana magana ne wa kafirai wasu malaman suka ce kafirai ake magana da munafukai in ma munafircin za ku yi ko kafircin za ku yi to kun yi ne irin waɗanda suka gabace ku kamar yadda su ma suka yi ana ja musu kunne ne ba tsaya kuke cewa za ku yi ba to wasu sun riga ku yi shine fastamtatun bi khalaqikum kuma kuka ci moriya kuka more wa duniya da rabonku na duniyar kamar samta alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yanda waɗanda suka gabace ku suka amfana suka ji daɗi shine istamta'a suka ji daɗi da rabansu na duniya suka more wa khuttum kalladhi khadu ku yanzu da ake muku magana kuka kutsa a cikin barna da ƙarya wajen ƙaryata manzannin Allah da annabawan Allah da izgilanci wa muminai kallazi khadu kamar yadda su ma suka kutsa ba kuna zagin annabawa kuna izgilanci ga muminai ba to su ma waɗannan sun yi kun yi ne irin kun kutsa ne kamar yadda waɗancan suka kutsa shine wa khutsum kallazi khadu Allah kiyaye ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Allah ce wadancaninka ayyukan su fa sun lalace gaba daya da kafiran farkon da na wannan zamani da munafikan farko da na wannan zamani duk habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah lalle ayyukan su sun lalace a duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun kuma lalle waɗannan su ne masu hasara ta babbu kamar yadda aikin waɗancan ya lalace ya rushe kuma kuma ana gaya muku aikin ku ya lalace ya rushe abi sa'id khudri ya rawaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda cikin riwayat Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah yana cewa la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' wallahi za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku inji annabi za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku taƙi bayan taƙi shine shibir zira'a bi zira'a zira'i bayan zira'i shine wannan awa za ku bi su ɗaya bayan ɗaya hatta lau dakhalu dakhalu hujra dabbin lattaba'tumuhum wallahi da a ce magabatan kuɗin nan za su bi hanyoyi masu kwana-kwana kamar irin ramin damu wallahi kuma sai kun bi su ka san rami in ka samu ramin damu wajen kwana-kwana to iyaka kenan duk wahalar shigansa da zai bi wallahi in kafirai suka yi duk abin da suka yi sai kun bi su ba gashi nan kuna bin su kuna tafiya irin tasu magana kuna sha'awa irin tasu aski ma sha'awa kuke ku irin nasu ƴaƴanku suna saka wanduna irin yadda kafirai suke sawa ka ga mutum musulmi Allah ya isa wannan abu rashin kirki musulmi yana sa wando wai yana yana yana yana cire duwa musu a waje saboda arna yahudawa suna yi a hoto kawai fa gani to american kansu kwanan nan nake karanta a sun kafa doka duk wanda suka kama shi yana wannan irin wannan saka wannan yana sabulewa yana wannan shedancin da wai suka ce sai an kama shi an daure shi amma yanzu ga yara muka je makarantu je ka jami'oi ka ga mutum wallahi abin tausayi abin bakin ciki wallahi a ga mutum ya saka wandonsa ya raba duwawu gida biyu wai wannan wai shine burgewa ba shine ba la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' ku sa matsattun wanduna ku cire ku cire abuna mutum kaga yayi ruku'i ga ga abuna kuma Allah ya jarabe ka baki baki kirin ruwa wanda kama baki kirin mara fasalin gani me amfanin bude gidan ba haya kuma me amfanin shi ba da wani amfani kawayanci ne da rashin wayewa wai sai ga mutum wai ya zo wai daidai wajen mutane sai ya zo daidai mutane sai sa hannu hannunsa a jiwa ka yana yana yana danne wanda yana yana yana zobe shi annabi ya ce wallahi za ku bi su in duk kwanar da suka yi duk wahalar ramin da moko ka gani bai da daɗin bi ku wallahi sai kun bi su suna sa ɗan kunne kuma kuna sa ɗan kunne kayan da suka sa shi irinsa kuke so a samu ku shine burgewa yayi yanzu shine mai ake America da Ingila mai samarin su mai matasan suke shine wai yanzu matasan mu suke kuna da kayan ku na mutunci amma ba ku mutunta shi ba ba yanda za ku gaba America ke ya dauki babbar riga ya saka ko yayi wai doguwar riga irin wannan mata ake ina ruwan su da ita amma mu fa nasu muke ne ba haka matan mu irin yadda wancan suke tsiraicin haka ake tunda suna bayyana tsiraici mu haka za mu yi ga yarinya ko a jami'a ko a makaranta ta sa ta kaya ta buɗe ta buɗe jikinta da hoda kuma ta bar komi na fitina nata a bayyane ran yi magana shi i am student yes you are student so she has right to do anything tana da yanci ta aikata duk abin da ta ga dama annabi ce wallahi za ku bi su taƙi bayan taƙi sabai suka ce ya rasulallah kana nufin al-yahudu wa nasara kana nufin za mu bi yahuda da nasara qala faman annabi ya ce to suwa nake nufi in ba yahuda da nasara ba a wata riwayar abi huraira wa halil annasu illahum yau akwai wadda akwai mutanen da ke nufi in ba su ba so ya kamata mu yi taka tsantsan mu nisanci biyayya da kafirci da tsarin kafirci da kuma kwaɗayin yin ɗabi'a irin ta kafirai ga mutum ya ɗauki tafkekin tabarau ya saka a idansa yadda ka san faranti gashi fa yana mai nauyi fa nauyi nauyi amma hakan zai sa wai saboda waɗancan haka suke sawa na tambayi wani saurayi matashi na ce ni a da na ga yanzu an daina sa tafka tafkan tabarau din nan da ana cewa na iyayenmu da kakanni ne ba su wayewa ci ai mala yanzu wannan kwalbar ita aka dawo da ita ai yanzu burgewa shine ka samu rafke yake ka sa shi haka yu kana tafiya kamar yadda ka san idan kura ce wannan wai shine burgewa in kun lura da kyau in kuna abin da za ku wannan tafkikin tabarau din da a tsohon hoto za ku gani iyamu da kakanni an sa tabarau irin rafke ke bato sai aka yi ta ragewa aka yi ta gayu ana yin kanana ana yin kanana to yanzu sun can din sun koma suna sa rafka rafka kwalba ce mai nauyi in gaya maka to yanzu an dawo ita ake sawa da ido na na wani ya dauke ta ya rafka ta ya saka na ce aka yi ta mala wani an yanzu shine ya ce waɗanda suka san gayan suna ganin ka san san ba magana ka haɗu ka haɗu saboda kana bin waɗancan mutanen يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا فند في إيماني كركو ركي يهود والنصارى سوني مجد تعالى أمركم وسوينكم بعضهم أولياء بعض سوسنا سنساشن سو أما كوكو باكو سو ba ina cewa saka kananan kaya haram bane ba haka nake biyu akwai kayan da za ga ana sawa koyi ake da su yana bayyana tsiraici kuma ana yi ne dan a ga an bi waɗannan mutane Allahumma illa sutura kowace irin sutura mutum musulmi zai iya sawa inda ta rufe mai tsiraici amma ka sa dan koyi da ba yahudi wannan bai kamata ba ka sa dan koyi da ba nasari wannan bai kamata ba kun fahimce ni? wa ula'ika humul khasirun lalle waɗannan su ne tababbu sai Allah ya ce mai malam ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ya ce alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim yanzu labarin waɗanda suka zo kafin su bai zo musu ba yanzu su munafukai ba su samu labarin naba'ul ladina min qablihim ba yayin da suka saba wa annabawa da manzannin Allah wa khalafu amrana suka saba wa umarninmu kaifa azzabnahum wa ahlaknahum yaya muka musu azaba muka halakar da su ga misalin su ba su samu labarin qaumi nuh mutanen annabi nuhu ba waɗanda Allah ya halakar da su da ruwan dufana ruwa ne Allah ya kawo shi duk duniya ya game ya halakar da mutane sai wanda suka yi imani kadai ba ku samu labarin ƙaumin Nuh ba wa'ad ba ku samu labarin mutanen adawa ba waɗanda Allah ya halakar da su da iska arrihul aqim adawa su ne mutanen annabi hud wa amma adun ko ko ba wa amma adam fastakbaru fil ardi eh wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa suka yi girman kai in ji Allah a bayan kasa suka ce yau mu wafi mu karfi Allah ya ce wa ila adin akahum huda ada wannan da ake magana Allah ya turo musu dan uwansu dan uwansu a jini ba dan uwansu a addini ba hud Allah ya turo musu amma suka karyata shi shi yasa can Allah ya ce ala ku saurara inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce ubangijinsu ala ku saurara bu'dan li adin qaumi hud nisanta ta tabbata ga adawa mutanen annabi hud Allah ya halakar da su birrihil aqim da iska Allah ya halakar da su wa samud ba ku samu labarin mutanen wato samudawa ba su ne mutanen wani annabi salihu wa ila samuda akahum saliha ga samudawa nan mun turo musu in ji Allah dan uwansu salihu Allah ya halakar da su da tsawa wa qaumi ibrahim ba ku da labarin mutanen annabi ibrahim yayin da Allah ya janye ni'imar da ya musu ya kuma halakar da namurudu duk kun manta ya ku munafukai wa ashabi madiyan kun manta labarin su bai zo muku ba mutanen madayana wa ila madayana akhahum shu'aiba Allah ya ce mutanen madayana mun turo musu dan uwansu shu'aib Allah ya halakar da su bi azabi yaumi zulla da azaba Allah Ubangiji ya halakar da su da aka yi musu wato inuwa da ita aka musu tsawa su ma aka wawwatsa su wal mu'tafikat ba ku da labarin mu'tafikat su ne mutanen annabi lut haka malamai suka ce mu'tafikat waɗanda suka zauna a mada'in wal mu'tafikata ahwa فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة المؤتفكات باكل الأبار ولنا متعنين قباكي ديا دمك هلكت دسو أتتهم رسولهم بالبينات من ظنن سنزو مسد حجوجي بينانو fakazzabuhum suka ƙaryata manzannin wa asauhum suka saba musu kama fa'altum ya ma'ashar al-kuffar wal munafiqin kama yadda kuka aikata ya ku taron kafirai da munafikai a wannan zamani ku ji tsoron tsananta azaba da gaggauta azaba da ubangiji zai muku fama kana Allahu li yuzlimahum duk waɗannan mutane da aka gaya muku Allah bai kasance yana zaluntar su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kansu suka zalunta malami Allah ya ce bayan nan والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم bayan Allah ya gama labarin munafukai kuma sai ya dawo kan me mu'minai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya ce mu'minai maza da mu'minai mata su ma dai sashin su yana jibantan al'amarin sashi abinda ake nufi suna taimakekeniyar juna suna da haduwar kai fiddini a cikin addinin su wattifaqil kalimati kalmar su ta haɗu wal aun wal nusra suna taimakon junansu sifar mumine jama'a suna da haɗin kai sifar mumine suna taimakon juna ku taimaki junanku ku taimaka wa kanku kada ku yi wa kanku zalunci kada ku rinka yi wa junanku baƙin ciki da hasada da ƙiyayya da gaba haka Allah ya sifanta ku ku ɗauki wannan daraja kakka zama mai ƙin mutane kakka zama mai fada da mutane kakka zama mai bakin ciki wa mutane idan alheri ya zo mutane kana kokarin toshewa kakka yi wannan ɗabi'ar ba naka bane kowa abin da ya samu Allah ne ya bashi ka nemi naka Allah ya baka ya'muruna bil ma'ruf muminai na kwarai suna umarni da kyakkyawa shine al-iman wa ta'a wal khair suna imani suna umarni da imani suna umarni da aiwa Allah da'a da kuma alkhairi ɗabi'a su ne wannan wayan hauna anil munkari kun ga bambancin ko su muminai umarni suke da kyakkyawa sai hani da munkari mummuna su ko munafikai umarni suke da munkari sai hani da me mai kyau al-ma'ruf amma mumini suna hani akan shirka da ma'asiya da duk abin da yake mummunan abu ne wa yuqimuna sala sifar su ta gaba suna tsayar da sallah as-salatul mafruḍa suna tsayar da ita suna yin ta suna aikata ta kaka yi fasara yan qur'aniyuna suna tsayar da sallah ai suna dakatar da ita suka ce ai ba sai an yi sallah ba Allah kiyaye suna tsaye da ita ana nufin yu'addunaha suna bayar da wannan sallah din kamar yadda manzon Allah i bayar da ita yace sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah da sifa ta kwarai da ɗabi'a ta kwarai ku yi ruku'i mai kyau ku yi sujada mai kyau ku yi karatu mai kyau ku yi tahiya mai kyau ku yi salati mai kyau wa yautuna zaka sifar ta gaba suna bayar da zaka ba marwata bane ba stingis bane akwai wasu marwata mutum yana da shi amma wallahi ba zai bayar ba kin ba da zaka ba sifar mumini bane wa yuti'una Allah wa rasulahu mumine na kware suna yin imani da da'a ga Allah da manzon Allah ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan da sannunka da sannu Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu rama da jin kai inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima tabaraka wa ta'ala kaga ai abinda bature ke cewa zai difference is clear bambancin ai ya fito fili kwarai an yi bayanin munafikai ga ko mu'minai to sai mai Allah ya ce su ko me musu tanadi وعد الله ال... وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم تسوما قساك مكنسو وعد الله المؤمنين والمؤمنات للي الله يأي القولي مؤمني مزاد مؤمني ماتا جنات طيباسو الجنتي قونكي الجنتي ودندا واتو تجري من تاتي الأنهار koramai na gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha suna masu ƙaddara madawama har abada a cikin wannan aljannatai ko gonakai na gidan aljanna wa masakina tayyiba kuma Allah zai ba su wato gidaje masu kyau shine masakina tayyiba very fine gidaje beautiful gidaje wurin zama na isa wurin zama na shakatawa wurin zama na morewa aka ce a gidan aljanna faluka falo falo falo kala kala ya yi kwarai da gaske wurin shakatawa tabcin fasfulu ha khalidi lalace kun ji daɗi ku shiga kuna masu kaddara mu dawawa mutum ya duba ya gani ya gani ya gani suna wane wannan ce ai naka ne da saura ma akwai inda ma baka taba zuwa ba sai kai kusan shekara ma baka je wani wurin ba saboda kun wahala a duniya ko kuka yi azumin nafila kun wahala a duniya ko kai sallah kun wahala a duniya ko aka yi tsangwama kun wahala a duniya kuka ki ku yi zina kuka ki ku yi sata kuka ki ku yi zalunci kuka zo masallaci kuna jin sanyi kuka yi haƙuri kuna jin zafi kuka saurari ilimi kuka yi tauhidi ba ku yi shirka ba ba ku yi sata ba ba ku yi zalunci ba ba ku yi bid'a ba kuka yi addini na kwarai to ga gidan aljanna haka Allah zai girmama yan aljanna kuma ya sa a raka su aljanna ma mala'iku dai ce ku raka su kwarai da gaske a raka su sa a tafi tiryam tiryam tiryam tiryam an gama hisabi sai an zo za a shiga gidan aljanna sai a tarar da ita a rufe sai annabi ya ce a gafara manzan Allah ke sai ya ce wa mai gadin aljanna shi mala'ikan kenan ya ce buɗe kofa sai mala'ikan ya ce da shi wane ne wannan sai ce ni ne muhammadu sai ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka mala'ikan nan mai gadin gidan aljanna zai ce kai kadai aka mun umarni cewa kar in yadda in bude wani in ba kai ba sai ya bude yana budewa kanshin gidan aljanna zai shemar da mutane malam kanshi Allah zai ce tubtum fadkhulu fa khalidin kun ji dadi ku shiga kuna masu kaddara madawa a cikin kuma za a tarar da mala'iku masu aiki suna ta jan mutane ana kai su kai naka kai naka kai naka kai naka kai naka kai naka kai naka kai malam aljanna fa sai an ji ai kware da gaske Allah ka azurta mu da aikin shiga aljanna to Allah ya yi musu alkawari wa masakin tayyiba gidaje da gonaki insha Allah idan mun manta ba karo na gaba karatu na gaba mun zo zamu bayani akan yaya gidan aljanna yake da sifofin gidan aljanna da yanda take da yanda Allah ubangiji ya bayani a cikin ta jannatu adil jannatu khuld wurin iqama wurin zama kenan aljanna ce cikin aljannatai ne ake ce da ita jannatu adinin idan mutum ya zauna a wuri ana ce adana wata wuri na zama wasu malamai irin abla dan masu suka ce za a shigar da ku tsakiyar gidan aljanna wasu suka ce akwai wani tafkeken bene ne sunansa adin a gidan aljanna a gefensa akwai wasu benaye shi dogon bene ne to kuma a gefensa akwai wasu dogaye aka ce gidan mutum ɗaya wannan dogon bene in ka daga kana kallo sai kamar tauraro ne a sama yana da kofa dubu biyar hamsatu ala bab ba wanda yake shiga wannan gida in ba annabi ba ko siddiki ko kuma shahidi su ne kadai suke shiga wannan wasu suka ce adan din wani bene ne na zinari gidan shahidai da siddiƙai da salihan bayi wasu ka ce jannatu adan ta cikin manya-manyan aljannatai wanda ita kanta aljanna ne amma a gefe gefen ta ma aljannatai ne to wannan za a shigar da ku jannatu adan Allahu akbar wa ridwanu min Allahi akbar bayan wannan abin da yafi wannan kuma girma shine samun yardar Allah yardar Allah ya fi aljannar daɗi dan ko an shiga aljanna sai an jira yardar Allah zalikal fawzul huwal fawzul azim wannan shine babban rabo wannan shine babban rabo to Allah ya bamu idan aljanna abinda muka faɗa na daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh wannan yana cewa wai da Allah malam da gaske ne ibnu taimiyya ya goyi bayan yin maulidi a cikin littafinsa ba haka ba ne ibnu taimiyya zai goyi bayan yin maulidi amma yana bayani ne dangane da irin adalci da yake yi wa waɗanda ba ahalus sunna ba ya ce a cikin masu maulidi akwai wanda la'alla Allah ya iya ba shi lada saboda kyakkyawan niyyarsa shi jahili ne a tsammaninsa wannan maulidin ƙaunar manzan Allah ne a tsammaninsa da za ka tambaye shi shi saboda san manzan Allah ƙaunar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya sa yake yi amma la'alla da za a yi masa bayani ya gamsu kuma zai iya daina tun da ba wannan ne hanyar ƙauna annabin ba sai ce to idan an duba niyyar wasu a cikin niyya ba wai su bid'ar suke yi dan ita bid'a bace ba tsakaninsu da Allah suke yi kuma haka aka dora su aka nuna musu wannan din shine annabi to irin wannan mutane yake magana kuma ba ɗaya bane daga cikin maganganun ibnu taymiya yana da wannan ɗabi'a din yana da dan an ce duk malamai babu malamin da yake da adalci da sassaucin ra'ayi ga waɗanda suke saba masa irin shi suna tsine masa suna kafarta shi amma shi kuma yana mai yana sassauta musu ra'ayi akwai waɗanda suka zo suna ce da shi kafiri kafiri kafiri yace ni ba zan ce da ku kafirai ba dan inda ni ne nake matsayin ku nake da abin da na sani na ilimi na gaya muku haka to da na kafarta amma ni ba zan ce da kuku kafirai ba ne so anan gurin sai yan bid'a sai suke amfani da wannan suke cewa ai ibnu taymiya ma ya ce ai maulidi to kaga kuma ba haka bane ba wannan kuskure ne kuma kaddara ma misalin dan jin dadin jayayya sai ibnu taymiya ya ce ai maulidi to ba za a yi ba ko shi ne ya ce a yi ko shi ne ko ibn taimiyya ne ya ce a yi dai babu hujja a shari'a ba za a yi ba ai su ahli sunna ba ba suna bautan shehunai ba ne ba suna bautawa Allah ne da hujja da dalili kai barin takaicin ba wai ibn taimiyya ko sayyidina abubakar idan ya faɗa abu da ya zama babu hujja babu dalili ba zai faɗa ba kalla wa sha Allah ya tsare shi amma dan misali inda shi ma zai zo ya faɗi wani abu na ra'ayinsa to fa ba za a bi shi ba wannan ita ce aqidar manzan Allah kansa Allah ya tsarkake shi ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allama shadidul quwa baya magana akan ra'ayi da san zuciya to wani kuma zai zo ya magana da ra'ayi da san zuciya bi shi so addini na musulunci ba ana yin sa ne da ka da bin ra'ayin wani ba sannan maulidi kuma ba addini ba ne gargajiya ce kawai da kuma ra'ayi da mutane suke yi wanda kuma babu hujja a kai wannan ya ce da allah malam mai hukuncin cultural dance da ake a wasu makarantu waɗanda suke haɗe da maza da mata musulmi da ba musulmi ba haramun ne akwai rawa da suke in sun zo a fati sun yi jaraba sun gama ana haduwa a yi rawa a yi kiɗa haramun ne a yi rawa haramun ne a yi kiɗa haramun ne kuma a tsaya a kalla ko kai dan makarantar ne in ana yi ka kauce ko kuma ranar da za a yi wannan cultural dance din karkaji ana samun wasu makarantu da suke da ra'ayyuka irin na yahudawa suna kuma promoting waɗannan rayuka na yahudawa yanzu duk yadda ba yahudi yake ba za ka ga yana yana sa a yi participating wani abu na addini a cikin makarantarsa ba ko wani abu da ya shafi karantarwar alkur'ani ko hadisi annabi ba ruwan su ba su ta wannan yana tambaya yana cewa please i would like you to differentiate between christianity and jews because to me is somehow complicated. Are they both using church, using church? What are the pillars of above mentioned religions? How can I identify each of them physically? Is this true that Jews are never converted to Islam? I would like to know that due to some reasons and further knowledge, you can explain it in Hausa because I am understanding Hausa, but it's very difficult for me to ride with it. Um, wani dan wani ya rubuto yana tambaya akan wai in an ce Jews da kuma Christianity, the Jews and the Christianity, menene bambancinsu? Bambancinsu shi ne, wannan 'yan Kirista mutane ne da suke da'awar they are claiming that they are following Jesus alayhi salam kamar su suna bin Jesus alayhi salam ne shine Christianity Jesus Christ followers of the Jesus Christ su ne Christians Jews kuma mutanen da suke suna worshiping na fire masu bautar wuta majusawa kun ga akwai bambanci kirista ai baya bautan wuta so jews su ne waɗanda suke bautan majusawa ake cewa masu bautar wato wuta sannan wai an ce wai ba sa dawowa a they can be converted mana in Allah ubangiji ya kaddara eh to jiw kenan to akwai eh aka majus akwai majus da larabci su kuma da turanci gaskiya ne suna suna suna suna cewa jews kuma suna cewa al-yahud al-yahud a da bambanci mana sosai ma kuwa ko ba yahude da banasari da bambanci ko qur'ani ma bambanta tsakanin su yahudawa nasara su ne dai kamar yadda muka faɗa masu bin annabi isa su kuma yan yahudawa al-yahud su ne kuma masu bin annabi musa a tuciyarsu a faɗansu so ba iri ɗaya ba ne amma kowannen su yana da littafi irin nasa cewa ba sa dawa musulunci a'a ba da yawa ba dai suna da taurin kai ne da wahala kan ba yahudi gaskiya ya dawo musulunci amma kuma ya samu musulmi yahudawa ma da suka musulunta a zamanin annabi irin su abdullahi bin salam ba musulunta suka yi ba da ai yahudawa ne so it is not true that they are not being converted to islam they can be converted but it is very difficult to be converted for one of them to be converted to islam easily haka sai an sha wahala sai an daɗe kaɗan ne annazrul yasir very few of them ne suke can be converted to islam very very few daga cikinsu ne suke dawowa musulunci amma ba wai da yawa ba amma kirista ai sun fi musulunta kwarai da gaske so wannan kenan um, so maganar da ake cewa duk ɗaya ne ba duk ɗaya ba ne akwai almajus kamar yadda na fara yin bayani hal qur'ani ma ya bambanta su ai alladina hadu wan nasara ko wasabi wal majus ko ba kama ne walladina ashraku daban-daban ne ubadun nar su kuma su ne majusawa inda larabci ne amma da turanci kuma suna cewa jus din daga yahud wannan kenan wannan yana cewa da Allah assalamu alaikum da Allah malam ya halatta mutum ya fitarwa da wata haja zakka wacce ta shafi mashin ko mota ko gidan wanda ake neman kuɗi da su gidajen da ake neman kuɗi da su ah ƙwarai kwa da gaske yanzu idan mutum yana da naira miliyan ashirin sai ya je sai baburan are da sahu ya zuba su a kasuwa ba zai musu zakka ba ko yana da wannan miliyoyin ya je sai gidaje na haya yana business yake da suwai ba zai cire musu zakka ba zai cire zai cire musu zakka ko dai a tara abin da suke bayarwa a shekara a fitar da zakka ko kuma a yi kudin su a buga su a cikin kadara a cire musu zakka kamar yadda mai ainihin wato muktasar yayi bayani wannan ya ce da Allah malam ina yin wannan istighfari astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shine nake so in ji ya tabbata a sunna eh ya tabbata saboda abokin abokina dan bid'a ne na fara jin sa shi ma shi ma yana yi wa fara a wani sai fara ji yana yi ya tabbata sai dai ba irin yadda suke a cikin jam'i ba su sa lasfika ana yi ana maimaita wannan bid'a ne astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa la ilaha qayyum astaghfirullah alazim la ilaha akramaka allah ka zauna kai daya kai ba sai ka sa lasfika ba kai kai dai ka jiyar da kanka to wannan shine aka samu lada amma an yi shi a matsayin wake-wake da kuma a faɗe shi da ƙarfi ana yi a jam'i to wannan kuma ya zama bid'a don Allah malam ka ja hankalin yan uwa musamman alu suna dangane da jin kiɗa wallahi malam za ka ga mutum da kamala amma idan ka ga cikin music ɗinsa a wayarsa abin ba a cewa komai kiɗa kiɗa kiɗa yace musamman ringtones za ga mutane yawanci kiɗa ne kuma gaskiya ne abinda wannan bawan Allah ya faɗa mutane ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina jin kiɗa haramun ne jin kiɗa duk wanda yake jin kiɗa ya tabbata a asar za a narka dalma dalma aluminium a narka a tsiyaya masa a cikin kunnen ran tashi alƙiyama ibn sirina a wannan sayyid ibn musayyab ko alhassan basri na manta ɗaya daga cikinsu yana faɗa cewa mai jin kiɗa ana jiya masa tsoron zai mutu yana munafiki kuma Allah ya ce su fa mawaka da makida halakakku ne suke bin su shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna so abun kunya ne kuma ba daidai bane mutum ya bar ringtone ɗinsa kida kida Allahumma illa wayar da zaka ga ba abin da zaka sa in dole sai wannan ne ba wai dan kana so ba to amma dai ai ana idan watakila wayar mai iya daukan memory ne ko ana iya sandin ko bluetooth ko wani abu to sai mutum ya sa a turo masa wani abu ko sallama ko kwankwasa kofa ko kukan tsuntsaye ko ba haka bane ba ko kuma kukan jaririn ɗanka ma ya fi ka sa kiɗa don wannan taimakon yahudanci ne da yahudawa gaskiya kuma kar ku manta duk abin da kuka yi Allah zai tambaye ku ƙwarai da gaske ko ka yi da yawa ko ka yi da kaɗan ka saurara lalle ubangiji zai maka tambaya akan abin da ka aikata ko me shi ko mun karancinsa ko mun yawansa kuma bai gagari ubangiji bai tambaye ka din wai wannan yana da kuɗi ne malam assalamu alaikum wani ne yana da kuɗi amma ya ƙi ya taimaka wa mahaifiyarsa in ta ce ya taimaka mata sai ce shi ma ba zai bai da hali shi ma ta kansa yake yi ta mata da ta kanta to shine wani yake cewa ya halatta ya rinka zuwa yana sato kuɗin nasa yana taimakon mahaifiyar saboda shi ɗin an ce taimaka mata ba zai taimaka ba sai ya ce ita ma ta je ce ta kanta to shine yake neman fatawa ina jin ko shi barawo ne zai iya zuwa je ya sata ya sato ya sato kudin wancan mutumin ya je ya kawo ko ma dai ba barawon bane yana so ya fara kenan anan mu bashi fatawa ya je ya sata dan ya taimaki uwar wani ka ji fa kai da me zafi in ya taimaka mata yayi in bai taimaka mata ba ka bashi shi zai je ci azaba yanzu da baya taimaka mata ba ta rayuwa ne tana rayuwa tana rayuwa so ka kyale shi kai karka je kai sata ya zaka je kai saba wa Allah ka taimaki wani da wani dalili wannan ba daidai ba ne kuskure ne so haramun ne kar a yi kamar misalin babanka ne yana da kuɗi amma baya taimakon addinin Allah waye ka je kai sato kuɗinsa ka je kana taimakawa masallaci haram da wani dalili ka kyale shi ita tsohuwar a bata hakuri Allah bata hakuri ta shiga layin talakawa wanda ba su da shi bata ci sa'ar haihuwa ba shikenan da Allah malam tambaya ta anan wai gaskiya ne manzo Allah ya hana daga murya yayin karatu a cikin mutane kuma wai idan mutum bai bari ba zai je ga sakamakonsa bai kyau ba annabi ya hana in ana karatun qur'ani ana gasar daga murya a ciki annabi ya hana wannan yana yana dagawa wannan yana yana dagawa wannan ba daidai ba ne sai dai malamai suka ce mun babu ta'alim in dai wajen karantarwa ne wannan ba laifi amma haka kawai wannan yana yi dan kecere ne yana daga murya shi ma yayi yafi wannan wannan ma yayi yafi wancan wannan ba daidai ba ne kamar kowa masallaci ba magariba ko bayan asubahi mutane kowa sai wani ya zo idan na yana ƙarshen masallaci ya ce da ƙarfi wannan ma a sahun farko ya yi da ƙarfi wancan ma a tsakiya ya yi da ƙarfi kun ga gaba ɗaya suna cakuɗa karatun ba a samu concentration ba sannan kuma za a hana wani ma ya samu natsuwa to wannan shine aka ce haramun ne bai halatta ba da Allah malam Allah ya ƙara lafiya don Allah malam ka taimaka ka gaya mana akwai littafin da ya yi magana a kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa doron aƙidar malaman sunna kuma suka tabbatar da shi a matsayin littafin Allah mai da malam gida lafiya akwai mana da yawa ma ga sanar tafai da yawa na sira a asiran nabawiya ta ibn hisham ga as-sallabi shi ma yayi sayo siran nabawiya ga su nurul yaqin din nan muktasar nurul yaqin duk waɗannan littafai ne na sira ai suna nan da yawa kuma a cikin kutubul hadis akwai akwai sira ai babu siratun nabi sallallahu alaihi wasallama akwai muktasar sira wanda muhammad bin abdul wahhab yayi shi ma yana da kyau akwai na muhammad ibn ishaq shi ma littafi ne na sira akwai su suna nan da yawa so sai ka je kasuwa ka saya ka rinka karanta don za su yi ma bayani dalla-dalla akan ainihin wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ganar da mu abu na ƙarshe shine sanarwa ce da jan kunne na farko kenan kafin sanarwa kai ya ja ka ya taimaka maka kuma ya kashe yan uwanka ya ja ka ya taimaka maka ya sababa maka bala'i wa yan uwanka da danginka ya sababa maka tsoro kana cikin firgici da yawa yanzu akwai mutanen da basu isa su je garin su ana kallon su ba dole a boye suke zuwa sai dai su shiga da daddare su fita da daddare yadkhuluna laylan wa yakhrujuna laylan me amfanin wannan su ina kira ga mutane mu ji tsoron Allah ku daina yin siyasa ta kudi an daina yin siyasa ta kudi wallahi kudin nan bare mu komai ba kuma me yasa mutane ba kwa ganewa duk shekaru uku da rabi da suka wuce gaba daya duk an manta da ku ba a ba ku kuɗi ba a ba ku babura ba a ba ku shinkafa ba a ba ku shadda ba a ba ku kaza ba a yi muku kaza ba a muku kaza ba sai yanzu wani zai zo ya ba ku babura ya ba ku shadda ya ba ku abinci ya ba ku kayan miya ya ba ku nama ko ya ba ku riga ko ya ba ku waye waye tsakani da magana ta gaskiya ne mai hankali ya kamata ya gane kuma yanzu tsakani da Allah wannan al'ummar abinda take bukata kenan shi ne abinda muke bukata akwai abinda bature ke can shi priority kana duba abinda za ka yi wa al'umma su fi bukatarsa suke so kun taimaka an yunwatar da mutane shi ne za ku zo ku ɗauki wani abu ku ba su ina zargi ne akan duk wani wanda yake amfani da wannan lokacin yanzu yana ba mutane kuɗi ko yana ba su abinci ko yana ba su kujerar makka ko ta umara ko wani abu wallahi ba mutumin kirki ba ne in gaskiya ne mutumin kirki ne me yasa tun da can bai bayar ba ko me yasa bai yi wani abin da yake aka fi bukatarsa ba yanzu misali ɗaya zan yi muku anan yanzu muna zaune anan ga kwatami nan gashi na ana gani kamfani ne anan cikin kamfanonin yana kusa da mu wannan poison ne likitoci likita wanda ya san kansa ma ba zai iya zama a nan unguwar ba halaka mutane yake kashe mutane yake gashi nan idan ka zo nan gurin wallahi baka iya tsallaka gurin nan ba tafi shekara nawa an yi wa'azi an yi bayani kuma yan siyasan nan za su iya magance wannan amma da yake wannan abun ba shine a gaban su ba ba za su yi ba yanzu duk halaka mutane da ake a kashe mutane a lalata wa mutane addinin su a yi musu kaza a yi musu kaza wane ne cikin yan siyasa ne ya fito ya bayani ya ce bai yarda da wannan ba ba sa magana saboda ba shine a gaban su ba yanzu idan mutum ya yi wani abin kirki ya abin Allah zai zo wuri ana jifansa ka zo wuri kamar kare ana jifanka ana koranka ana ba a san ka ba a san ka dan bala'i kuma sai ka yi ka gura mana mutanen nan fa su taimaka musu zaka yi shugabancin ba su zaka jagoranta ba shugabanci wahala ne ai to sun ce ba sa so sun jefe ka sun waye sai ka sai ka yi in dan Allah ne abun is reality fa a fili yake so ina ga yin magana da kai da kake saurara na wallahi duk mutumin da zai zo ya bayar da yancinsa ko ya bayar da yancin jama'arsa saboda an bashi wani abu ko yana tunanin za a mallaka masa wani abu wallahi yayi asara kuma wallahi duk wanda ya dauki qur'a ya je ya da nawo wani ya taimaki wani ya zo ya ci gaba da zalunta mutane wallahi har ya gama mulkin sa kana da kamasho billahi alazim hakka mutu wallahi wannan bala'in yana binka har a cikin kabarinka dan wannan masifar da take akin al'umma suke ciki karko tsammanin za ta bi a banza duk wanda ya taimaki wani azzalimi ya zo ya ci gaba da zalunta al'umma in Allah ya so yadda ko da ko da campaign ko zuwa kai kai ya shi a wani wuri ka sa wani ya zabe shi wallahi kana da kamajo a ciki saboda haka ya kamata ku yi taka tsantsan ko mun sha faɗa muna maimaitawa duk jam'iyyun nan gabaki ɗaya da ake faɗansu gaba ɗaya babu wata jam'iyya wadda da Allah ne ya ce ayi ta da manzon Allah ya ce ayi ta babu kuma wacce take bata da kashi a cikinta kowace akwai mabarnata a ciki ba wanda ba mabarnata a ciki so me ake ga mutane a duba ɗan dama dama wane ne aka ga mutumin kirki ne dan dama dama a ko ina yake a ce maka masa a zaɓe shi indai ana tunanin zai wannan so wallahi mutane ya kamata mu shiga cikin hayyacin mu yanzu kudu kudun nan da ake faɗa kudu kudun nan da ake faɗa su suna da haɗin kai yanzu misalin yarbawa duk wani bai rabe ko ma me ma yake ko ma me zai samu ya haƙura da abin da zai samu ya ce shi ga abin da ya fuskanta da malamansu da gwamnaninsu da shugabanninsu da shugabannin sarakunansu da na kabilunsu gaba ɗaya sun haɗu sun yi mutum sun ce ga abin da suke so kuma ba wanda zai saba babu mai matsala a najeriya sai dan arewa dan arewa mai qur'ani dan arewa mai hadisi dan arewa mai sallah dan arewa mai azumi dan arewa mai zuwa hajji dan arewa mai zuwa umra dan arewa munafiki wallahi tallahi wallahi mu ne matsalar kanmu yan arewa nan kadai inda za su tsaya su haɗa kai su ce ga abin da za su yi na daidai ba challenge ma ko magana ma wani bai isa yi ba ka yi mana to amma babu babu kowa ta aljihunsa kawai yake so jama'a muna gaya muku kuma ku tsaya yanzu an waye fa ba wani tsoro to ai hakinka ne ba kai aka ce ka zabi wanda kake so ba to me na tsoro kuma shi da yake barna bai ji tsoron yin barna ba kuma sai ka ji tsoron faɗan barnarsa ku fito fili mutumin kirki ku taimake shi mutumin banza kuma ku yi raga-raga da shi kar ku taimaka masa kwata-kwata ya gane kuransa kuma ko da uwar kuɗe uban kuɗe kuma ko a garin ku yake ko a ina yake wallahi kuma duk wanda yake goyon bayan mutumin banza shi ma mutumin banza ne kowaye shi kuma wannan ita ce gaskiyar magana ko ku ji daɗi ko kar ku ji daɗi ita ce amana Allah wallahi tallahi ina ga muku billahi azim na yi muku rantsuwa wallahi ba na siyasa kuma ba da wata jam'iyyar da ni nake cewa wai ina kanta ina goyon bayan ta wallahi amma a matsayina na mai wa'azi amanar Allah ne na gaya wa mutane su yi gaskiya a matsayin a matsayin larura don ni a aƙida ta a fahimta ta wannan tsarin na demokaradiyya ba shi ne tsarin da ya dace a bi a zaɓi shugabanci a musulunci ba amma tun da malamai sun fada a matsayin larura alal larurati to a matsayin babin larura muke gaya muku wallahi ba mu da wani amfani a siyasar nan wallahi ban taba amfanuwa da wata abu wai ta wata siyasa ko wani dan siyasa ya amfani da wani abu wallahi ban taba ba a taba yi mun ba wallahi ina gaya muku ne dan Allah saboda lokaci ne na fassara sai a ce ai kaza kaza ne na muku rantuwa wallahi babu shi kuma na kalubalanta kowaye shi da sunan ko dan siyasa ne ko na ko ya taba mun wani abu ko ya taimake da wani abu babu shi wallahi kuma ina addu'a a sujada da yadda nake roƙon Allah kada ya kai ni wutar jahannama to haka nake roƙon kada Allah ya jefa ni hannun waɗannan mutanen su kace kada ne wallahi so amma magana ce ta gaskiya kwaya daya ku duba abin da kuka ga ya kamata muku na gaskiya ku nemar wa kanku mafita kar ku yi wa kanku abin da za ku zo ku tozarta ku wulaƙanta wallahi babu zagin da ba a yi mana ba a Najeriya nan yan kudu kawai su fito suna zagin mu ce za su yi maganin mu in an yi kaza za su yi mana kaza yanzu ɗaiɗai kun yan kudin nan fa an fa faɗa fa a jarida ana gani fa jiragen yaƙi fa suke zuwa suna sayowa ba mutum sibiliyan fa ba gwamnati ba fa ya je ya sayo jiragen yaƙi yana da shi a ajiye jirage na yaƙi na ruwa jirage na yaƙi na kaza makamai ai ta odar makamai mutum da ko mutane ba gwamnati ba ba komai ba kuma an san da su kuma sun faduwa suke wa yaƙi kuma sun faduwa suke goyon baya mu kuma nan muna zaune wuka in aka zo aka same ta a gidanka sai an je an daure ka su ga su shan bindigogin yanzu a kudu yadda kake zuwa provision store ka je ka sayi omo ka sayi indomi ka sayi biskit wallahi haka ake zuwa ana sayan bindigogi a shaguna kuma a nan kasar da hartasan su kuma an sani kuma su jami'an tsaron sun sani amma mu a nan arewa fa ko wuka ce ka fito da ita daga nan kafin ka je bakin titi a turo a zo a kama ka wuka kuma a ƙasa ɗaya fa amma har yanzu mutanen musu wayewa siyasar da aka yi shekaru hudu da suka gabata wallahi dan jam'iyyar da ba nasu ba wanda ba suke suke so ba fasta sama ba a liƙawa an kashe mutane ma wani ya ce zai je zaɓi wani wanda ba shi suka ce zaɓa ba ba shi ake so ba kashe shi aka yi ni na je wa'azi na je kudin nan na je na gani kuma musulmin gudun sun gaya suka ce mala ai baka isa ba ma ka fita ma ka zo ka yi layi wai zaka zaɓi wani wallahi sai dai gawarka sai dai ku ta nuna kuna son wani ku ta masa addu'a amma ba dai ku fito filin ƙura'ar da mun kwata kwata ma baka yi zama ka je ma ka jefa wani akwatin wanda ba ba na ba nasu ba kuma duk a ƙasar nan ana yi amma mu ba mu da manufa ƴaƴan shinkafa da wake ƴaƴan taliya wallahi tallahi malam ƴaƴan a zuba musu aljihu kudi kudi kawai so ku ji tsoron Allah ku gyara kar wani ya zo ya muku amfani da kuɗi yanzu samari abin da suke yi Allah ya saka muku da alkhairi matasa sukan sun farka kwarai da gaske a ba ku ku cinye kuma ku zaɓi mai gaskiya kuɗin ku ne ai ko ba ka bane ba in ya ɗauko ya baka karbi ka saka ka yi amfani da shi rizqun saqahu Allahu ilaik arziki ne Allah kawo kuma idan ya zo kuma ka zaɓi wanda ka san shi ne na kirki ko da bai taɓa baka ko kobo ba da har yanzu ba mu waye ba wai a zo a watsa mana kamar 'ya'yan kaji a watsa mana tsaba cak cak cak cak mutum ne a kame mu a zo a ce ga dubu biyu ka ba da katin ƙuri'arka in kai mai dan dama dama ne a baka buhun shinkafa a karbi katin naka akwai wanda ake raba musu taki kwano biyu kwano uku duk ana bin su ana ta karba wannan wani irin rayuwa ne wannan to wannan ita ce nasihata da wasiyata gare ku sannan kuma wallahi kar ku yi wasa da addu'a wallahi in gaya muku ba abin da ya fi muku addu'a muhimmanci kuma mutanen nan ina gaya muku duk wani abu da kuka sani na magudi da rashin gaskiya suna da shi kala-kala kuma sun shirya a kansa kai ka sani daman najeriya ba zaɓe ake ba daman ka sani tun fil azar an daina aiki da hukuncin zaɓe kai ka sani yanzu wani dan uwa abin da ya ban tsoro yake cewa yanzu a ce malam yanzu abin da aka gano fa na magudin da aka shirya ita kanta ba duk mutane suna gadara za su je su jefa ƙura a je a irga ba to an yi katinan wasu katinan daman ba iri ɗaya bane wannan katin ballot paper din da ake bayarwa akwai wanda idan an yi ta in ka zo ka ɗauka ka dandala wanda ka dandalawa in dai ta shiga cikin akwatin aka ajiye ta duk inda ta yi awa biyu to za ta goge sai an zo za a irga sai a ga babu mai kyau din wacce suke so ita kuma sun je sun daddangwale ta sun zuba ta so iya ta sun za a gani to ya za ka yi ai za a amfani da kwamfuta akwai detector wanda za a zo ka sa katin ka a zura wannan detector wani kwamfuta wani abu ba dan adam ne ke programming ɗinta ba eh dan adam ne ke programming ɗinta ko to sai ai sai ai programming ɗinta sai abin da ake so za ta bayar ai ba yin ta aka yi ba ai yin ta aka yi to sai a daddanna mata a ce in za ta bada result din ta bada kaza ba ka da wata dabara a hannunka wani yana bada labari wai wai an yi wata na'ura ne wai ta gane wai barayi wata na'ura ne wai ta gane wai barayi da an zo ana jajjonawa da ka sa hannunka sai a gane wannan barawo ne yayi sata kaza yayi sata ya taba sata kaza ana bi wai wai kasa kasa kasa kasa kasa da aka zo Najeriya za a gwada ranar da aka zo za a gwada kaji ko? an zo to za a fara gwadawa a ji a ɗauko injina sai aka ce ai injinan ma an sace su gaba ɗaya ƙwarai da gaske injinan da za su gwada ɗin ba sai an zo an kawo su an gwada ne za su so ku daina ɓata kanku lokaci yanzu wannan katin da aka ce duk da wanda aka ce za a yi ta yi dina yana yi a yi ba a isa a zo a yi guda biyu a lokaci guda ko mutum ɗaya guda wannan akwai wanda ya fito ya ce wallahi katin zaɓen nan shi kaɗai ya yi guda bakwai ai kaza kaza kaza kaza kawai mutane ku yi addu'a ku roki Allah Allah ubangiji ya toshe basirar su kada ya ba su damar yin yin yin magudi duk wani abu na magudi kada Allah ba su dama sannan bayan kun yi addu'a kuma sai kun tsaya fatsayin daga dan shi wanda zai magudin shi zai rashin gaskiya jan ido zai zo yi suna nan sun hayi mutane da za su yi rashin kirki to kuka ku yi rashin kirkin in gaya muku gaskiya wallahi rikici ta da rikici ta da hautsini wallahi ba ribar mu bace kuma bari muku probin yayin da mutum ya zo ya san cewa bayi da riba karatun nan da ake bayi da riba bayi da amfani a wajensa kuma gashi ya ga ana yi to zai iya ta da rikici a nan gurin alƙali ya ta da hayaniya ba a yi karatun ba ba shi kenan ba taɓari to akwai 'yan taɓari akwai waɗanda in dai ba su za su ci ba to wanda taɓari to duk lokacin da aka zo ana yin rikici saboda an yi a wasu jihohi ai hayya hanya an yi kone kone an yi harba harbi an yi yanke yanke an wannan ya fasa cikin wani an yi wa ce to rikici za ku yi to an yi postponement din zaben jihar gaba ɗaya an daga shi an daga zaben naku ba za a yi ba sai bayan wata kaza sai su zaɓi wanda suka ga dama su dora shi ya rike su gama shirin su a bayan ƙasa lokacin da za a yi zaben sai a cika garin da soja da ɗan sanda kuma sun riga sun gama shirya ga wanda suke so ya ci za ka zo za ka je ka yi zaɓe da gindin bindiga a bayanka ko a ƙiyarka iyayen da suka ga dama shi zai kuma aje a sanar ba wanda ya isa ce kan zirba a lokacin ba kasawa ba rakawa ba tsarewa ba kaza babu ba jira babu da kayi ne jefa ka kama hanya ka tafi kuma sai abin da aka irga aka gaya maka to me riba sai suka yi kuka yi rikicin sai aka zo aka yi kansile zaben sai aka zo aka yi shi a lokacin da ba kwa so ku kuna cikin tsoro an gama firgita ku an kashe mutum kaza a cikin ku to me amfani sai a zo a dauko wanda ake so kuma a bashi to duk wannan tsare-tsare akwai kuma akwai sojoji fa suna nan suna zaune su ma suna jira in fa abin ba zai yi ba fa za su yi overthrow su karba ma kasar gaba daya su ma fa suna nan suna jira kuma in sun karban ma ba ku da riba dan duk manyan sojojin ku gaba daya an kore su duk wani babban soja da ka sani wallahi kaɗan ne a ciki wani dan wani na cewa janar janar janar yanzu a arewa da Allah ka ba da asamin da Allah daga nan zuwa sati daya irga ma janar janar na soja ko sama da shi guda nawa kuke da shi a arewa guda nawa ake da shi a kudu yawanci na kun gaba ɗaya ko an kore su ko an yi musu ritaya ko an je an tura sun kaza kaza sun je sun mutu sun yi waye waye da sauransu ba labari to in ma sojan ne ya karba wallahi ba ku da riba a ciki ai kun yi kuskure kuskure kan kun riga kun yi shi sai dai kawai kada Allah sa ku dada maimaitawa so ina gaya muku yan uwana mu zauna lafiya kada mu yi hayaniya yanzu dan dan Kano ya je ya dauki wuta ya je ya kona gidan dan uwansa me riba dan uwanka musulmi ka kona ba ba tsakanin musulmi ne da kafiri ba fa ko tsakanin musulmi da kafiri ne ai bai halatta ka je kashe shi ko ka kona mai gida ba ko ka waje ka kona motar makocinka saboda yana jam'iyya kaza kana jam'iyya kaza mai riba bayan an gama kun zo kuna haduwa a masallaci daya kun zo kuna haduwa a makabarta daya kun zo kuna haduwa kaza me amfani so kada mu yadda a zo a zaga a ziga mu mu zo mu kakkashe kanmu mu rage mu mu rage wa kanmu yawa bayan rage mu da aka yi kwarai da gaskiya duk rikicin da za a nan Kano a kona wuri ko a kashe wani musulmi ne za a kona yawa yawan nan wallahi ma wannan kafiran ma wasu ma duk sun bar garin ma fita suke ta yi yanzu je ka tasha ka gani fita ake ta yi fita fita fita ba ma wai garin ba kasar ma gaba ɗaya fita ake ta yi ana ta fita ana ta fita saboda jin tsoron me zai faru so ba mu da riba idan muka zo muka yi ta hayaniya muka yi kone-kone ba mu da riba za ku je ku hayaniya ku yi kone-kone kuma a ce an kashe zaben gaba ɗaya wanda kake so din ba zai biyu abin nan ba kuma akwai wanda za su tada rikicin dan a kashe zaben saboda suna da option C ɗinsu idan an kashe kuma su ne za su yi nasara so ya za ku yi dukkan wani gindin kujera ko wani akwati ko wata rumfa ta zaɓe a samu dattawa na unguwa waɗanda ana ganin su da mutunci sannan a samu tsayayyu masu ƙarfi marasa tsoro su ma su tsaya masu jan ido ko ba ka bane duk wani tsagera da zai zo ya tsageranci in ya gansu zai zai zai gefe wallahi ku yi wannan idan ba ku yi ba fa akwai wanda za su zo daga wata unguwa ma wasu za su zo su tayar da hayaniya su baje bara ku gane su ba wallahi su kone kone su yi. so kowace rumfa masu yin zaɓe a wurin ku samu dattawan wurin ku ajiye su su yi zaɓen su su fara yin zaɓen su su tsaya suna kallo duk wanda zai rashin mutunci in dan uwan ya sun san ubansa ko sun san daga ina yake sannan a samu su ma tsagerin amma ba masu yin tsageranci a wurin ba in ma tsagera aka samu za su iya maganin sa su tsaya su ja daga suna kallon kowa da wani ya zo yana hayya hayya hayya hayya su kama shi cancan su ɗauke shi daga wurin gabaki ɗaya su kai shi wani wuri su jefar da shi a can su rufe wurin a bar mutane wanda suka zo yin zaɓe don Allah su yi zaɓensu ba tare da an tayar musu da hankali ba amma in ba ku yi haka ba za ku zo da matanku da 'ya'yanku da gannanku da wane ne ɗinku mutum ɗaya biyu wallahi za su zo da makamai su hayya hayya ya sari wancan ya yi hayaniya ya doke akwatin zaben ya yi wane ne sai ka ji a rikici a to bukatar su ta biya shikenan an kansale zaben wannan wurin yanda kuke gadin masallatan ku yanzu haka ya kamata ku tsaya ranar da za a yi zaben ku ajiye wasu wanda za su yi gadi yan hana ta zo ba don ku samu biyan bukatar ku na fa gaya muku idan wani baya son wannan karatun ya ci gaba to yana da shirin da zai je ya shiryo mutum biyu aka kawo yan hayaniya sai zo su yi hayaniya su baza gurin nan ya kamata mu gane zamani wato tunani ya rika tafiya da zamani idan ba haka ba wallahi tallahi duk wannan ihun da ake ta kayya kayya din nan zai zama aikin banza kuma mutane su yi kokari su fita akwai abubuwa na delay na bata lokaci da yawa da za a yi wanda bai da hakuri wala zai ce kai na gaji na tafi kai na zo mu tafiyar mu ayya abin da ake da bukata kenan ba mamaki kafin accreditation a gama accreditation a kawo katin ka a bilis a duba da sunanka ko babu sunanka a dauko wata kwamfuta da zaka zura katin ka a gane na jabu ne ko na gaskiya ne wallahi sai akai la'asar ma ba a fara zaben ba ni yunwa nake ji zan je gida in ci abinci tana ina ba ku shawara ku zo da rumfunan ku da tukwanen ku na dafa abinci a wannan ranar na ran ku zauna ku tura a kawo muku abincin ku zauna in za a kai sha biyu na dare su gama duk abin da za su gama duk dilan da za a yi kuma abin da muke faɗa yanzu wannan abin da wani kwamfutoci wani waye-waye da ake faɗa da sauransu akwai ban matsala wata na'ura da za a kawo ka zira katin ka ai dai da wuta za ta yi aiki ko to sai ka je batir ɗinta batir ɗinta awa nawa yake yi an zo fa ana yi fa wannan kwamfutocin zenith zenith su ake kawo wannan sai ka zo za a ce wallahi batir ya ƙare a jira a nemo inji ita kuma hukumar zaɓe ba ta kawo injina da za a kakkafa a wannan rumfunan zaben ba sai a ce sai an je an yi caji a wani guri awa biyar in ya shawo caji ya dawo duk kuna zaune kuna koran kuda so nan gaba ma abin da a gwamnati ya kamata ta ta rinka ma gina wurin zaben a gina shi a sa mai duk equipment na zamani da na'urori an yi networking dinsa ta yadda duk wanda zai shiga a duniya ana kallonsa kuma duk abin da idan da na ana gani da injina da komai da ma'aikata to abin da ya kamata a kenan so za a samu delay ina tabbatar muku za a samu delay kuma delay din deliberate delay deliberately aka yi shi da gangan za a yi dan ka gaji in ka gaji ka tafi shi kenan zance ya kare ku yi haƙuri kar a hayaniya a gama duk abin da za a gama rana ɗaya ce in daga safiya karfe tara za a fara sai an kai tara na dare ko goma na dare ko sha biyu na dare ku yi haƙuri ku jira sai abin da kuka shuka kun girbe shi a ranar za a yi shuka a yi noma a yi sassabe a yi maimai a yi bastai duk abin da za a yi a yi sannan a girbe kuma a yanka dawar kuma a ci duk a wannan ranar za a yi wannan ita ce nasiha da nake so ne wa 'yan uwana kuma wasu abubuwan kuma insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya ba mu dacewa to malam ya zo ya ma alfarma to bismillah malam
yani ba ba su da ba su ba ba da yi ba tabbatar da abin da malam duk irin mu irin mu ba mu siyasa ko ni yanzu ban ban san fatin da zai zan zaɓa ba mutumin zan duba kawai sai zaɓe shi mu bai kamata musulmi ya ce dan fati kaza ne dan fati kaza ne dole ba har ta kai inda wato ainihin zai kujera ka ba mutum ya koyi
a ba ku ina kai ba ka yi tsayawa har ta kai eh, har ta kai inda za a ce wato ainihin ana faɗa wani rigimar shi wallahi ni ba ba na siyasa ko ba na so wani ya bani wani abu akan siyasa ko wata ko wani matsayi an bani ma na kikarwa saboda kada in je in shiga in shiga rijiya in kasa fitowa na'am kuma dama na gaya wa 'yan siyasa na ce duk 'yan siyasar da ya shiga siyasa wallahi tsoron Allah siyasa ta dimokuraɗiyya dimokuraɗiyya wannan tsari ne na yahudawa da arna wanda aka tsara shi don yi kilash da addinin musulunci amma kamar yadda malam ya faɗa tun da laruwa ta sa dole muna ciki za ka iya cewa za ka tashi ka tafi nijar ko ka tashi ka budin ba to dole ka yi inda za ka yi ka zaɓi alal laruwati wanda ya fi ɗan dama-dama kuma wannan dama daman dole ne domin irtikabu a kafa darraini wajib irtikabu a kafa darraini wajib ga cuta ga cuta amma wannan karama ce wannan babba dole ne kai maza ka ɗauki karamar don kada babbar ta kasance to a cikin haka muke mu akan zancen dimokuraɗiyya ɗin amma mun san tsari ne minan nasi ilan nasi alan nasi fil nasi lil nasi daga mutane zuwa mutane akan mutane dan mutane ga yamin Allah a cikin nan to amma mutum ya shiga ina abu duk abin da zaka kira zuwa gare shi har kana fama da cewa za a yi rigima da kai ko a da kai ko abin ya zama addini ka je ka tambayi me ta'arifin addini abin da zaka kira zuwa gare shi kai haba haba kai rigima a kansa a da ke ka ko ai maka kaza wani zuwan maka mutu wannan ya zama addini a wajenka kuma wani tsarin ba Allah a cikinsa amma tun da ya zama dole sai an san inda an kaba mana shi to mu zaɓi wanda yake ɗan mai ɗan dama-dama kuma wallahi bai halatta mutum ya yi zaɓe ba sai don Allah domin duk abin da za ka aikata cewa ka ce wajibi ne ka yi shi don Allah amma wanda ya shi don a bashi wani abu da sauransu wani mahaukaci ne wannan mahaukaci ne kamar wanda ya nemi kamar wanda yake neman matsayi ne ina so a bashi ya zama ko gwamna ko kaza ko kaza haka wannan mahaukaci ne dan bai san mene bai san nauyin da aka dora masa ba a haukaci ko yake to amma ka dan samu dan mahaukaci mahaukaci ka zabe shi dan karami wanda bai wanda wanda ba ba zai maka hauka sosai ba zancen ko kafiri ma bai taso ba wallahi bai duk mutumin da ya tsaki ya zaba kafiri ya kafirta ba tare da bata lokaci ba saboda Allah ina cewa man yi tawallahu minkum fa innahu minkum man yi tawallahum minkum fa innahu minkum wani irin tawalli ne zai sa ka sa mutum ƙuriyarsa ai ya zama shugaba bayan Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ka gani saboda haka kaga anan wajen wanda ka zaba waliyin ka ne majibincin ka ne masoyin ka ne kuma kaga ka ka shikenan kaga ka zama kai ma minhu to saboda haka mu san inda muka yi muka shiga rijiya kuma mu san inda za mu yi mu fito don a cikin rijiya muke yanzu ba shi ka yi kokari ka fito ba balle ma shi dan siyasa da yake so sai a bashi kaza a bashi kaza yi wata da kudin sa kamar inda malamin faɗa duk wanda ka ga ya baka kuɗi dan ka zaɓe shi ba mutumin kirki bane wallahi wallahi tallahi ba mutumin kirki bane kowai saboda haka saboda haka ka farga mu ji tsoron Allah mu yi abu saboda Allah mu kare Allah mu kare addinin Allah to shine abin da ka zo yi ba wai hayaniya da hauragiya ba mahaukaci na roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya da sauransu amma ni nan da da ni da wannan aminin na mu ba yan siyasa ba kuma mu taba ba za mu yi siyasa ba saboda saboda saboda saboda iskanci ne kawai a cikin gaba daya wallahi a sa kawai amfani ake da kai kawai a ci nasara muna wani hira da wani ce malam fa mu mun san yan siyasa nan ba fa san fusu yake ba amma dai saboda mutanenmu ne saboda haka dai mu za mu shiga dai da mu kwaci da mu kwaci yamcin mu kaga ya gano ya fahimta to su ma haka kuma suke ba wani kaza kaza cewa wani ina wani san ka ko kai kai dai kawai ka zaɓi wanda za ka zaɓa da sauransu kuma kamar yadda malami faɗa in ya baka kuɗi ka karɓa ai ya halatta in duk wanda ya baka kuɗi ka karɓa ko arne ne ko kafiri ne ba kuɗi ka karɓa ba za ka ce ɗaya daga ina ya ɗauko ba sha ya sha ka karɓa kawai dama ai kai yanzu nan gaya min wanda wanda yake daidai yake rayuwa daidai kamar inda Allah ya lace shi duk wanda ka sani ba daidai yake ba inda za a rayu zai rayu sosai kamar inda ya kamata sai ka gan shi wani fari ne mai kiba mai kaza da kaza da sauransu amma ina yanzu wannan ba fulatani ne wallahi ba haka Allah ya halice shi ba inda za a zo a bashi abinci a bashi abinci ya samu rayuwa kyakkyawa sai ka ga ashe ba haka yake ba to kuma duk kuma mutane haka suke ba dan kadance ba wannan wannan dan nawa zai yanzu wannan jaji a wurin ne kyakkyawa amma ga yanzu amma haka ya dan koyi dai to balle ni koyi dama koyi assalamu alaikum